الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 22 da wata na zulqa'ada hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya dace da 21 da wata na shidda miladiya haihuwar annabi Isa dan nan mariyin tarihi ya yarda ya inganta shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya mana jagoranci duniya da alkiyama a satin da ya gabata mun kwana a aya ta 170 daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara bayan Allah subhanahu wata'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yau za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da ɗaya sai Allah ya ce. Wa matsaloli lafi na mafi gama tsarin lafi ya ce ku ibada ma'aikila Na'am. Allah ya ce wa matsalul lazina kafaru ka matsalul lazi ya ni'iku bi ma la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukumun umuyun fahum la ya'qilun Allah ya ce wa matsalul lazina kafaru ba su misalin wa'inda suka kafirta ko kuma ka ce misalin wa'inda suka kafirta suka bijirewa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala التي كمثل الذي لا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء kamar misalin mutum ne wanda yake kira wanda yake kiran abinda baya ji kuma baya watan baya ji sai dai sowa yan'iqu bima la yasma'u yana magana da wanda baya jinsa Bari subhanahu wata'ala yana son ya nuna muna watan kasancewar irin wawanci da kafirai da suke da shi a rayuwa shine Allah ce irin yadda ja kafirai suke cikin bata da duhun jahilci da kuma shirka da abun da ya shafi zalunci karan kansa Allah ce misalin wanda misalin kamar kace makiyayi wanda yake kiran dabbobinsa yana musu magana sun san ana maganar amma ba sa jin abin da shi wannan makiyayin yake yi abal abin da suke ji shine suna amfani da sowar da kuma kiran da yake amma me yake faɗa ba su san me yake faɗa ba wasu malamai suka ce a'a maslul ladina maslul ladina kafaru ka maslul ladina yaqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a misalin wa'inda suka kafirta ai misalin wa'inda suke bautawa gumaka wa'annan gumakan misalin su kamar wanda yazo ne yana kiran abun da baya saurare ubangi subhanahu wataala yana so yana mana cewa abinda ake bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala idan ka shekara dubu kana kiransa ba zai ba zai ci kiranka ba ko da ko ya ji Allah ya ce ba zai karba maka kiran da kake yi ba makiyayi a lokacin da yake gaban dabbobinsa idan yana kuwa suna jin abin da yake suna jin kuwar amma ba sa fahimtar me yake fada sai da kawai su dai kuwa suke ji to haka ne kafuran da suke suke kiran wani Allah subhanahu wataala Allah ce kamar misalin wanda yake kiran abin da baya ji ne sannan kuma baya watan baya baya jin komai illa du'a wa idaa sai dai kawai kira da kuma hargowa sowa kenan imam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas Allah ya kara masa yarda yace wannan misali ne da Allah subhanahu wataala ya buga shi akan watan al'asnam gumakan da ba sa ji kuma ba sa gani sannan ba sa hankaltar abinda ake faɗa musu amma ibn jarir al-tabari alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa shi dai kawai ya dauki cewa wannan misali ne akan makiyayi kamuka misali akan makiyayi wanda yake kiran dabbobinsa yake musu magana ba sa jin abin da suke faɗa Allah ya ce summun bukmun umyun fahum la la ya'qilun ɗummin su waɗannan dabbobin ko kuma su waɗannan masu kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala sun kasance kurame daga jin abin da yake na gaskiya duk abin da yake gaskiya ne ba sa saurare kamar misalin irin mutanen zamaninmu a yanzu akwai wanda su kansu sun munne bukun umuyun game da gaskiya ba sa saurare daga mutum baya zuwa wajen wa'azi baya sauraron alkur'ani mai girma baya halarta duk inda aka ce ana wani aiki na alkhairi ana karanta alkur'ani ko ana fassara sa ko ana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam eh bal ma wani daga cikin wannan mutane al'ummar zamanin nan wallahi hatta irin hudubar juma'a da ake samu a tura sakonni ta hanyar ta wallahi baya zuwa juma'a sai ana tadiqamatu salati tadiqamatu salat baya zuwa wai shi kawai gani yake idan ya zauna zai ji kansa lafiya ne wannan shi ne rashin lafiyar munafurci Allah ya kare mu idan mutum ba zai iya haƙura ba haƙurawa ba ya saurari alƙur'ani mai girma ya saurari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci majalisin karatu ya zauna na rance maka da Allah akwai munafiki tare da shi kuma wannan galiban abin da ke ka wannan shine yawan tasirin sauraron waka shi yake haddasa wannan musibar a zuciyar mutum to ire-iren wa'annan mutane duk yadda za a yi musu wa'azi bai subhanahu wataala saboda zuciyar ta riga ta lalace kuma babu imani ba su san Allah ba su riga sun kafircewa Allah subhanahu wata'ala to diyar da zaka yi musu wa'azi Allah ya ce ba za su ji ba ba za su ba wa ma tughnil ayati wan nudhur an alqawmil an alqawmil ladina la la ya'qilun mutanen da ba sa da hankali ko ka musu wa'azi Allah ya ce ba za su amfana ba Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu sai sa in uwa masu tarin albarka wallahi kar ka yi asarar zaman ka gidan duniya baka halarta karatun alqur'ani mai girma ko kuma a ce kana cikin mutanen da alqur'ani ba sa wakarwa ka shiga uku shi fa alqur'ani shifa'un lima fi sudur waraka ce wata abin da ke cikin zuciya duk rushin lafiyar ka a duniya idan ka fuskanci alqur'ani mai girma wallahi akwai maganin sa a ciki duk abin da kake fama in rushin lafiya ya zamanto badani ko kalbi rashin lafiyar zuciya ne ko na gangar ciki ko ma abin da ba wanda ya san sa sai Allah subhanahu wataala alayka bil qur'an gaban halitta annabi Muhammad yace na bar muku waraka guda biyu abinda za ku yi magani ku samu warakar rashin lafiyar ku ababe guda biyu inji annabi Muhammad da farin yace al qur'anu sai yace wal asr kaga al qur'ani manzo Allah yace waraka ce ashe idan alqur'ani bai zan waraka gare ka ba dan uwa me zai warkar da kai a rayuwa wannan fa wanda bai iya sauraron alqur'ani daidai da minti 15 ba zai iya zaunawa masallaci a karantar da shi qala Allahu qala rasulullah shine zai iya dokan lokacin sa awa daya yana kallon au arewa 24 in ya kare ya kamo hijira tv yana karewa ya kamo taurariya yana karewa ya zo ya tausayin tv zai bata lokacinsa gaba daya akan kallon shirye-shiryen da ma Allah ya yi sultan har ma yazo yana gardama yana tadda jiyojin wuya a cikin al'ummar annabi wai akan an yi shiri an bata masa da rai ka je inda ba za a bata maka dare ba shine zancen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya dace da mu ire-iren waɗannan ne malam mutum zai iya rasa sallar isha'i akan kallon kullu bai damu ba mutum zai iya zuwa kaga mutumin bai damu da bai damu da zuwa wajen wa'azi ba amma idan aka ce an akwai wani akwai wata kullu wata mace da za a yi tsakanin wata kulub da wata kulub wallahi sai inda karfin sa ya kare zaka ga sa gaba gaba wajen kallon kallo amma na rance maka da Allah duk abin da ya shafi alqur'ani mai girma kai ko su da su yazo daga Saudiya ba shi bai da alaka da qur'ani na rance maka da Allah munati ne kake in kana so in kana so ko baka so sai mun fada wannan zuciyar taka akwai munafiki a ciki in wuri ka je wajen likitan babban likitan shine alqur'ani mai girma Allah ka gyara zukatanmu da alqur'ani mai girma Allah ya ce summun dukmun sun kasance bebaye sun bebaye ba sa jin gaskiya da wa'annan kunnan nasu sannan kuma umyun sun kasance makahi akan ganin gaskiya duk abin da yake gaskiya ba sa kallon sa Allah ya ce eh fahum la ya'qilun su ba sa hankalta ba sa hankalta game da abin da Allah subhanahu wataala yake karantar da su na ayoyi ba za su yi amfani ba shi sa Allah ya buga wani misali ce lahum qulubun la ya'qiluna biha ko walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha sai Allah ce ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce wayannan kamar dabbobi ne duk wanda hankalinsa a kunnansa ba zai iya sauraron gaskiya ba ba zai iya kallon gaskiya ba zuciyar ba za ta iya tararo gaskiya ba Allah ce wannan kamar sa kamar ka ɗauki dabbobi da Allah ta ke balhum azal dabbobi masu fi sun fi dabbobin bacewa ma inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa fahum la ya'qilun ay ba sa fahimtar komi ba sa fahimtar shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya kowa suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, kuka gaskata Allah shi ne Ubangijinku, shi ne wanda yake rayar da ku, shi ne wanda ke kashewa, shi ke arzitawa, shi ke talautarwa, sannan kuma shi ke jujjuya lamarin bayunsa, kuka yarda cewa idan kun mutu akwai tashin alkiyama, kuka yi imani da tafan Allah baki ɗaya, kuka yarda da annabawan Allah kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari da ku Allah yake zance Allah ce kullu min tayyibati ku ci daga abunda yake dadada abun nagartacce abunda Allah subhanahu wataala ya arzikta ku da shi abunda yake fitowa daga cikin ƙasa at-tayyibati duk abunda yake halali shi yasa a musulunci maluman usul suke ce muna al'aslu fil ashiya'i al'ibaha asali a cikin dukkanin komi shine halacci komi halali ne sai abinda musulunci ya zo ya haranta duk galiban kuma ka lura abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muna sun fi abinda Allah ya haranta muna yawa abinda Allah ya halitta muna sun fi abinda Allah ya haranta muna a rayuwa yanzu ka dibi irin nau'in jiki da ke da kwai a ƙasar nan irin nau'in jikin da ake shigo da su a ƙasar nan dukkaninsu halali ne Allah ya halitta muna amma ka dibi me Allah ya haranta mata ce abin sha kawai giya ce ba giya ce da ƙwaya kawai Allah ya haranta muna amma Allah ya ce ka sha ruwa eh da ka sha ruwa halali ne ka sha maltina halali ne ka sha fanta halali ne ka sha coca-cola an halitta maka ka sha lakasera an halitta maka duk wani ce Allah ya ce ka je ka sha amma sai Allah ya ce giya haramun ci kwaya ma haramun ci jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu to Allah ya ce kulu min tayyibat ku ci daga duk abun da yake nagartaccen abu abu mai dadi kuma Allah da ya halitta mun sai halitta mun ababe masu dadi a yanzu giya ba daɗi a tattare da ita giya ba ta da daɗi duk abin da kaga Allah ya ce ka ci da Allah ya za ka ka haɗa giya da zuma sun haɗu daɗin ma ba ɗaya bane ba haka bane ya za ka haɗa naman alade da naman kaji ba ɗaya bane la yastawiyan wallahi ba sa daidaito har abada Allah ya ce ma razaqnakum daga abin da muka arzikta ku Allah yana son ya nuna maka cewa duk abin da kake gani na ni'ima wannan arzikin Allah subhanahu wataala ne kuma Allah ya mana arziki masu yawa daga cikin abin da Allah ya arzikta mu da shi nau'in abinci kala nau kake ci duka wannan arzikin ne wa rizqan lakum inji Allah subhanahu wataala wannan arziki ne rizqan lil ibadi ne arziki ne wa bayu Allah abinci ne gare ku daga irin abin da ake noma kare na noman rani ababen ba sa lisan ruwa kai wasu ababen ma da ake nomawa a ƙasar nan wallahi ba a iya cinye su ababe da yawa ake nomawa a ƙasar nan wanda ƙasar nan ba ta iya cinye su sai an fidda su ƙasar waje wannan arziki ne Allah ya bula kadibi irin noma da ake na wannan lokaci na na damana mutum ya shuka wake ya shuka gujiya ya shuka a shuka abin da ya shafi watan hatsi a shuka masara a shuka dawa duka wannan kuma ɗan adam ke amfani da wannan abun kuma kowanne da irin dakalar daɗinsa daban shinkafa daɗinta daban da hatsi hatsi daɗinsa daban da wake kowanne ɗanɗanansa daban kai hata cikin dabbin da Allah ya halitta mana cikin dabbobi idan ka doka za ka ga naman Allah ya bambanta sa yanzu naman kai malku daban yake da naman hanji gukinsu ba ɗaya ba ne idan ka doka tsoka ta jiki daban take da kuma kashi Allah ya bambanta kowanne daɗinsa daban hatta cikin hanjin na wuri guda ne aba guda ne amma sai ka iske daɗin anta daban da daɗin daɗin suhe daɗin suhe daban da daɗin tumbi duka wannan Allah ya bambanta wannan arziki ne da Allah ya yi muna wanda kai kai kaɗan kai wa kanka wannan abun kuma duk duniya ba wata gwamnatin da take wafara ma ɗan ƙasarta wannan abin sai Allah subhanahu wataala a duk duniya babu ƙasar ta ce ta isa ba ta buƙatar ruwan sama kuma ta isa ta fitar da tsirrai da ƙasa babu ta kun iya tono petrol daga ƙasa amma fitar da arzikin da ke cikin abinci wallahi sai Allah subhanahu wataala sai Allah ce washkuru lillahi ku gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'imar, ni'ima ce mai girman gaske da Allah ya muku wannan arziki, ce yasa wallahi al'azim duk ƙasa da daga ba ta huce cikinta ba, ba ta huce abinci ba, to za ka ganta ƙasa ce mai fama da talauci. Daga lokacin da ƙasa ta kasa wadatar da al'ummarta da abincin da za su ci, to har abada ba a san lokacin da za a yi ehole ba ba a san ranar cigaba a cikin wannan kasar ba muddin kasa tana so ta cigaba a samu tattalin arziki ya dinga hauhawa ba fa man fetur ba ke ƙara arzikin kasa ko iranium ko kuma sharbon ba su bane a'a kun ga wannan noman wallahi in ana son kasar nan ta walwale mu fita daga cikin reni da kuma wato renin wayo na turawa musamman ma turawan faransa mu sha a sakan muna mara mu more rayuwar nan dole sai mu wuce ƙarfin cikinmu dole sai kowa ya wadatu da abin da zai ci amma mutum yana fama da abin da zai ci wani fa abin da zai ci ya yake masa turawan da kaga suna ta makirci wa addini da musulmi tuni sun wuce abin da za su ci sai ga mutum yayi birjekin abincinsa shekara ɗari har ya tana da wannan abincin kai na kwana uku baka da shi a gidanka shi yasa kaga da sauri-sauri ake saye musulmi su lalace daga lokacin da aka ce baka akwai yiwuwa ko an samu matsala dalibi annabin Allah annabi Musa da yazo garin Madayana abinda ya gaya wa Allah rabbi inni lima anzalta alayya ilayya min khairin faqir yuwa ce wa yake ji ya shiga cikin wani hali ya raka fita zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa idan ana son a ci gaba a wannan kasar a daina a daina kokarin sanya mu da kayyade iyali da kuma rage aure to a bar mu je mu ta noma kuma a wufara mana guraren noma kai in ba da in ba da rishin tunani ba na shugaban nan mu irin yadda Allah ya hore mana wannan kasa da bibi fadin Niger 1 million desan swasan 1 million desan swasan sai ne ko swasan 7 km kare Allah ya ya ya fare muna mutum Najeriya girma mun yi wa Najeriya girma ka dibi irin yadda agar suke da daji ka dibi diba ka dibi jihar tawa da matan zandar wai amma wai wai daga cikin abin da ake hasashe nan gaba in kuka yi yawa wai wurin zaman da za ku yi gini wai sai gagara wai inda za ka yi gini zai gagara inda za a zauna da daga dukkan nisokin nan ba ta kai mutanen lagos yawa ba dukkan nijar gaba daya ba ta kai lagos yawa ba ba ta kai kano yawa ba wai amma wai ana tsoron hasashen cewa ba za ku iya riƙe kawunan ku ba an maida mu shucucu wawa ya sa karkar ba sa ita kuke yi ba tun canza wa ke riƙe da mu Allah ya gama cewa fa mu ci daga abin da ya arzikta mu ashe arziki na waye na Allah ne tufaffahu inda Allah rizqa ashe da shugaban nan suna da hankali sai a da al'amari wajen Allah ta roki Allah ya saukar da arziki Allah ya dace da mu to Allah ya ce washkuru lillah ku gode wa Allah subhanahu wataala godiya wa Allah na da cikin abin da ke sanya Allah ya kara wa mutum daga lokacin da Allah ya yi maka ni'ima a rayuwa kake gode masa to Allah ya yi alƙawarin zai kara maka wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum idan ka gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar da Allah ya yi maka wallahi Allah zai kara maka daga cikin abin da ya sa daga mun kasa rabuwa da talauci da musiba shine rashin godiyar Allah sai ga mutum Allah ya maka miliyuka Allah ya maka wadata ya maka arziki amma kana hararar wanda bai wuce cika ɗari ba sai ka tara miliyan sun fi goma amma bai cika ɗari ya tsone maka idanu sai ya Allah zai sanya albarka a zuciyarka shago ka cika ka shagon kan makil da kaya amma wanda gaba ɗaya idan aka tattara jarinsa bai kai cika ɗari ba wai shi kake jin haushi a rayuwa kai ka san idan za a auna a rayuwa baka da hankali tun rika je ka bano a yi maka magani rashin godiya wa Allah na daga cikin abin da yake Allah ya jarrabe mu Allah ya bar mu da halayen mu Allah ya maka ni'ima amma ka kasa more wannan rayuwar har yanzu akwai wanda ya fi karfin miliyan ɗari ko miliyan goma amma wallahi rigar kirki ba zai iya sanyawa ba don Allah wannan ya gode wa Allah kai da Allah ya ba miliyan goma France ya fa kash ka fi karfinta kuma a ce wai rigar kirki ka kasa sanyawa rigar kirki ka kasa sanyawa ka kasa cin abincin kirki a gidan mata ga kul gaba da sun koke kamar yadda ka san Allah ya sauwaye gaba da sun bi sun lalace sun tsoma da ɗiyanka suna ta Allah Allah ka mutu su ci gadonka ni dalilin ka kasa godiya a kan ni'imar da Allah ya yi maka bawon Allah idan Allah ya maka ni'ima to ku dinga godewa Allah yana son in yi ma ni'ima ka more wannan rayuwar lahi duniya gaba ɗaya ta fara ne kadani idan Allah ya baka kuɗi a rama ci mai kyawu ka sha mai kyau ka taka mota mai kyau ka kwanta gida lafiyayye ka taimaka wa bayan Allah mutuwa za ta gaba duniyar baki daya rayuwar hoke nan ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka taimaka wa bayan Allah kai insani ka tura lada kafin ka zo kana kwanta dama dukiyar ta fitar da zama taka wallahi an fara kilga dukiyar magada kenan kuma ka mu dinga wa Allah godiya ka je ka yi dako an baka kuɗi sun yi albarka a cikin Allah ya sanya musu albarka ka je kasuwa ka yi jika ɗaya sanya wata albarka ka ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kai ka samu jika ɗai a wannan ranar wani ya fi wata ɗai bai samu jika ba wallahi wani wata ɗai sai watan ya zo ya wuce bai mallaki jika ta ci ta kansa ba sai kuma ga kanan kullum kullum sati sai ka zo ba a dashe duk sati sai ka zo ba a dashe amma ko baka gode wa ganin kake Allah bi ma kun ba a rayuwa wallahi akwai su yawa sai ka shiga kasuwa da ga abu yana baka mamaki ga mutum kullum zai shiga zai zuba a dashe wani ba a sati sai zuba a dashe cikin hamsin amma ganin yake har yanzu Allah bai mai komai ba shi rakiyar maza ne yake yi da irin wannan ne in Allah ya tashi jarrabarsa Allah ya turo jarabawa a dukiyarsa da tausaya masa wannan shi sai gansa ya zan kamar da tafiya da gashi nan kawai suna kai shi kadai yana magana Allah ya sauwa shi to Allah ya ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun in har da gaske Allah kuke bautawa to gode wa Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu ikon godiya akan ni'imar da ke mana a rayuwa ku mu Allah muna yi maka godiya Allah ya kara mana sai Allah ya ce
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن كفر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
kafin wannan ayar a ƙarƙashin ayatar ta baya washkuru lillah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh, ya fitar a cikin hadisin da malamai da dama suka fitar da shi daga cikin su akwai al-Imam Tirmidhi alaihi rahmatullah manzo Allah yake cewa ayyuhan nasu inna Allah ta'a inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba bani subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne Allah baya karbar abu sai abin da yake mai tsarki Allah tsarkake ne baya karban abu in baya da tsarki a ciki shi yasa na sha faɗa kuma zan ƙara ne mai tawa akwai mutane da yawa da Allah ya ba su ya ba su duniya a rayuwar nan amma wallahi azin ba su ke taimakawa a cikin Allah ko kusan ne da ni Allah bai bukatar dukiyar su dalilin dukiyar ba ta da tsarki shi kuma Allah bai san abu sai mai tsarki inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ubangiji mai tsarki ne baya karbar abu sai abin da abin da yake mai tsarki ma'ana tsarkin kashi biyu a nemo tsar a zama to dukiyar ta halali ce sannan kuma in zaka bayar kai dan Allah subhanahu wataala ko da ka nemo dukiyar halali ka bayar ba dan Allah ba Allah ba ya bukata idan kuma ka nemo dukiyar haramun ka bayar dan Allah Allah bai bukata dole sai ka nemo dukiyar halali halalikin ka ne zubon ka sannan kuma ka bada don Allah sai Allah ya karba maka ciyarwa a cikin tafarkin Allah abu ne mai girma wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi dan annabi Adam bayan mutuwarsa ni kake da burin a rayuwa Allah shi maka sai ce Allah ina ma ka ne don duniya gaba ɗaya dukiya ta in sadaka irin da mai kudi zai tarar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa hanya lada aka tara da masa lada ya girma ke sa wallahi daga cikin mutanen da Allah ya ma hanyar shiga aljanna akwai masu kudi duk wanda Allah ya ba kudi to Allah ya ba shi hanyar shiga aljanna sai in ya shiga wannan shi duk wanda Allah ya ba kudi Allah ya ba shi hanyar shiga aljanna sai in ya shiga wannan shi taimakawa bayan Allah dangin mahaifanka mahaifiya da dangin mahaifi taimaka musu taimakawa marayu ɗan unguwar da kake rayuwa da su wani ban alhaji ne a unguwarsu hatta karnan unguwarsu ba san sai alhaji bane wallahi hatta karnan unguwarsu ba san alhaji bane saboda tsaban mako da rowa da bai iya taimakawa akwai wanda su kawai taimakon su ya kare daga karuwai sai yan isa kawai akwai wanda taimakon su kawai sai yan siyasa ta kasu lokacin za a taimaka الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين manzo Allah ce Allah ya umarci masu imani bima amara bihi al-mursalin da abinda Allah ya umarci masu manzanni da shi Allah yana cewa ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna bima ta'maluna alim Allah ya ce ya ku manzanni baki daya kulu min tayyibati ku ci daga abu mai mai kyakkyawa abu mai dadi wa'amalu salihan kuma ku aikata aiki na kwarai shi yasa wallahi mu san cewa duk abin da kaci a rayuwa sai Allah ya tambaye ka me kai da shi idan kaci abinci lafiyayye ka ka gode wa Allah ta hanyar karanta alqur'ani da shi yau manzon Allah salatu istighfari amma kaci abinci kuma wai daga mutum ya ci abinci Allah ya yassare maka ya baka abin da bai baiwa wani ba mutum ya ja kaji sai ya fito dan karazan yana ma Allah ko girma ya kenan Allah na rena ka kenan ma'anar kenan Allah ya sauke to idan ka ci abinci mai kyawu fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith za ka yi bayani duk abincin da muke ci sai Allah ya tambaye ka da ka ci abinci mai kai masa da shi to Allah ya ce wa'malu salihan bayan kun ci sai ku yi aiki nagartace Allah ya ce inni bima ta'maluna basir ni Allah game da abin da kuke aikatawa Allah ya ce ni gani ne wa qala sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga Allah ya umarci manzanni su ci abu mai kyawo kuma ya umarci masu imani da su mi su ci mai kyawo thumma zakara rajula sannan manzon Allah ya ambata wani namiji wani mutum yutiru safra da yake tsawaita tafiya ash'asa azbara gashin kansa ya mirde kuma yayi kura shine ash'asa azbara gashin kansa ya mirde sannan kuma yayi kura ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannayensa guda biyu zuwa sama ya rabu ya rabu yana cewa ya ubangiji na ya ubangiji na sai manzo Allah ce wa mat'amuhu haramun abincin da yake ci na haramun ne wa mashrabuhu haramun abun shan sa haramun ne wa malbasuhu haramun abun shan sa haramun ne wa huziya bil haram kuma an ciye da shi yayi guziri dukiya haramun manzo Allah ce fa anna yusajabu lahu sai Allah zai karba masa wani fa zai dauko malami garda yanzu ko arama a sanya shi gida wai a ce karanta mana qur'ani alhali gidan da yake barci a gidansa wallahi haramun ce tufafinsa giznarkinsa gaba daya daga samansa har kasa tun daga hularsa har takalminsa haramun ne matsalar da yake kwantawa dukiyar kasa ya wawure ya sata motar da yake shiga yake alfahari da ita ta duk kasa sata yayi kuma wannan shi zai sanya wai ya zo ya ba alarmomi kuɗi a karanta masa ƙur'ani matsalar ta yi Allah zai karba alarmomi ku karbe kuɗin ku canye kuma wallahi kun ci halali za ji Allah ya tambaye sa annabi ce fa anna yustajabu lahu sai Allah zai karba masa zaka daga cikin wato sharadin karbar addu'a shine mutum ya dinga cin dukiya halaki da ta halal ka roki Allah Allah yana karba sai Allah yake cewa innama harrama alaykum almaytata sadide ubangi subhanahu wataala ya haranta muku almaytata wato shine abinda yake mushe maskai abinda ya mutu ba a yanka ba shine almaita duk abinda ya mutu ba a yanka sa ba yana cikin almaita mu a musulunci Allah ya haranta muna amma kaga arnawa duk wanda yake shiga irin malam Umar Kazu irin Lagos ko mutum ya ta irin hanyar nan ta Ghana irin Burkina zaka Cote d'Ivoire da bisashe to su suna Allah Allah ma in so ga mota da ta biyo da da bisashe to sai ina na Allah wai ko na Allah wanda Allah ya kashe ba a yanka ba su baro wasu kawai kiske to Allah ya haranta mana cin maskai kaza ce zakara ne ko ma miye inda ya mutu ba a yanka ba Allah ya ce an haranta muku shi duk girmansa duk man abun in ya mutu ba a yanka ba Allah ya ce an haranta muku inna ma harfu hasar ce takaita an takaita cikin ababe da yawa da Allah ya halitta muna abinda Allah ya haranta sai Allah yake bayani Allah ce kadai cikin abinda muka haranta muku mu haranta muku cin bushe duk abin da mutu ba a yanka ba inna ma harama alaikumul almaidata kuma almaita ku ya zama tuwa ababe guda ababe kamar da Allah ya bayan farkon suratul ma'ida da irin wadda wadda ta fado daga sama kai ta kare ta wuya ya mutu ko ba a yanka ba wadda wadda ta suka makako da kuma wadda watan dabba irin zaki yace duka wannan an haranta mana shi inma harrama alaikumul maitata wad dama da kuma jiri abinda duk ya shahi jini Allah ya haranta mana wane jini jinin da aka yanka dabba ya kwarara wannan jinin harama tsohinmu na baya Allah ya jikan su ya gafarta musu sun yi kurakurai ta asa yawa daga ji ake idan mutum na maganin shakuwa da aka yanke ragoran layya ta ce wannan jini yana magani wannan jinin haramun ne shansa haramun ne shan jini a sha jini haramun ne amma baka da lafiya a tsara maka jini halali ne mun bayyanta baka da lafiya a ƙara maka jini halal ne amma mutum ya sha jini haramun ne to Allah subhanahu wataala ya haranta muna watan abin da ya shafi almaita duk abinda yake matacce abin da ya mutu ba a yanka ba da kuma jini duk dangin jini sai dai akwai jini guda biyu da aka halitta muna manzala yake cewa Allah subhanahu wataala ya halitta muna an halitta mana almaita guda biyu cikin matattu guda biyu abubuwa aka halitta mana su ko ba a yanka ba za a ci ko ba a yanka ba za a yi za a ci abu na farin aljarada fara ai musan fara ko fara ba a ita fara ba sai an yanka ba eh ba fara ba sai an ba sai an yanka ba in ba ɗan ƙurayi ne ba za su da hankali ba sai ana yanka fara azan mutum ya kamata a gashi gidan mahaukata a ci to ita fara ba a ba sai an yanka ba kawai za a za a kawo a silala a soya ka ci ka ci halali ta ba bukatar sai an yanka da kuma wasan ainihin kifi kifi ba sai an yanka shi ba kaga fara da kifi ko sun mutu ba a yanka ba ci ake yi su ba sai an yanka ba jinin da aka halitta mana kuma guda biyu ji annabi muhammad eh an halitta mana sefa mun san sefa ko har mun san sefa to an halitta mana sefa da kuma alkabat anta ai kaga jini ne ko anta jini ce sefa ma mutace jini ce ko to wa'annan ababen an halitta muna amma wanda ba su ba to kuma haramun ne ina fatan mun fahimta to masala mutum ne ka zo sayan wani nama wajen mai nama sai bai kaso yan kuma ka da jini jini in ga ka ci haramun a wannan yana hada da nama kenan ba a haranta maka wannan ba da wannan malamai suka tattauna akan wasu matsaloli wanda za mu nan gaba Allah yana cewa uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu shi abinda aka faro cikin ruwa an halitta mana shi duk abin da za a kamo cikin ruwa to an halitta mana shi duk abin da aka kamo cikin ruwa inda cikin ruwa yake rayuwa duk da wasu ba suka tafi ai akwai akwai abin da Allah ya halitta irin alkhindir halade kamar zamu gani eh kuma akwai aladan ruwa malamai sun sun yi sabani akan wannan abin shi Allah yake cewa eh inma harama alaykumul maytata wad dama wa lahmal khinzir da naman alaji naman alade haramun ne a musulunci haramun ne cin naman alade haramun ne amfani da kuma shi irin man aladen da fatar sa duk haramun duk abin da aka haranta maka duk abin da aka ce maka haramun ne to amfani da abin sa wannan ma haramun ina fata mun fahimta idan aka ce wannan abin haramun ne to abin da ake amfani abin da ya tantance shi ma ya tsayami ya haranta ba za a yi aiki da shi ba sai Allah ce wa ma uhilla bihi li ghayrillah da kuma abin da aka yanka ba dan Allah subhanahu wataala ba duk abin da aka yanka ba dan Allah ba to wannan ya shiga cikin abin da an haranta maka haramun ne kace amma idan ahlul kitabi suka yanka al-yahudu wan nasara ya halitta mutun ya ce kore da gaske idan ba yahudu kirista ya yanka ya kama kanawa ya halitta da ci amma idan dan bori ba san dan bori ko idan dan bori ya yanka ya kama ka haramun ne ka ci amma kirista in ya yanka naman sa abincin sa Allah ya halitta mu ya halitta mu an halitta mu an halitta mu cin abincin su amma mushriki an haranta maka cin abincin sa domin ba sunan Allah yake kira ba duk dan bori ba sunan Allah yake kira ba mutane da yawa suna rutuwa sai suna ganin kamar ɗan gori musulmi ne arnawa ne kafirai ne duk wanda ya bibi karatu mu na waqidul islam malam jabir zai gano cewa ɗan gori mushriki ne arni ne koda yana sallah koda ya je aikin haji koda yana zuwa umara koda duk shekara yana fidda zakka in dai yana gori arni ne arni kuma in ya mutu idan ya mutu haramun ne kuma sallah haramun ne kuma sallah idan ya mutu haramun ne a musulunta a makabarta ta musulmi za a bar ɗan uwansa ‘yan gori su ja su haka da can su tura sa ba wanka a kan suna fatar mun fahimta wa ma uhilla bihi li ghairin lahi duk abin da aka yanka ba don Allah ba watannin bayan mun taɓa samun wasu matsala da wasu mutane lokacin da Chelsea ta fi ko ko dimon ne ko wace ce na manta aka tatsayayya aka wasu yanka da niyyar ta ce ta yi kuka ce shirka ne shirka ne matsalar mutane ba su karanci tauhidi ba ne azabahu li ghairi lahi ta'ala min anwa'i shirki man zabaha li ghairi lahi faqad kafara duk wanda ya yanke abu ba dan Allah ba ya kafarta da ma za ka zo wajen malaminka ya ce maka to sai za a yi maka aiki kaza amma sai an tsora ko a yanke saboda kaza wallahi kana yankewa kai shirka ba don Allah aka yanke ba ina fatar mun fahimta wa ma uhilla bihi li ghayrillah duk abin da aka yanka ba dan Allah ba shirka to kuma yanka har yanzu lai tana gabatowa wata tunatarwa yallayyan nan ba wai abu ne mai wuya ba in son samu kowa ya yanke ragonsa ni ya ake cewa wajen yanke rago kawai bismillah kawai za ka yi in za ka yanka kawai ka dada yukarka ka ce bismillah kawai ka ja kuma an fi son ka yi ja ɗaya shi kenan kawai idan jinin ya fito ka ce Allahu akbar sai ka gayi cewa ya Allah ko da Hausa ne ya Allah wannan na wani Allah ka karba ni shikenan za ka iya yi matar ka ta yanka ɗan ka yi kowa zai yanka ba kai wani zai ce malam hadda mata har mata suna yankawa mace tana yanka ka san a shekarun baya muna yara sai daga in za a in za a aka so kaji a gida haka in za a yanka babu duk tsoho a gida sai an tafi neman wani ya yanka wai ga mata duk tarin mata a cikin gida ga mutum ya aje mace hudu jibga jibga masha Allah amma in za a yanka kaji sai an tafi an neman wani wani ya yanke kaji kawai ki bismillah ki yanki mata suna yanka a musulunci zaka alayyakin sai ragon ki zaki dayya idan lokaci yayi an fito daga idi kawai ki ci a baki huri eh ke baki dan dana ki ci a baki wuri ki dana kawai bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minni kawai shi ke cikin kare Allah ya dace da mu sai Allah ya ce fa man turra ghayra baghi wala 'adil fala isma alayhi duk wanda bukata ta jasa shi ne fa man turra ghayra ghayra baghi ba tare da zalunci ba ba ya so bane kawai bukata ce ta jayo wala adin ko kuma tajawuz haddin ba tare ketare iyaka ba ba zai ce maskan bane ko abinda Allah ya haranta dan ketare iyaka ba to Allah ce fala isma alaihi ba da yakin sa misali kana cikin bulaguro sai ka je garin da kan gaba ɗaya babu ruwa sai giya gaba ɗaya babu ruwa sai sai giya kuma kana buƙatar ruwan kuma in baka sha ruwan ba za ka iya salwantar da rayuwarka sai mutum ya ɗanɗana shi ma sai mutum ya ɗanɗana sai ya sha Allah ya haranta giyar ko amma bukata ce ta kawo bukata ce ta kawo shan giyar ba tana birga ka bane a'a darura ce larura ce ad-darurat tubihun mahsurat inji ba mafikihu suka ce ad-darurat ita larura tubihul mahsurat tana halattar da abin da aka haranta maka yanzu kai ne kana cikin sahara misalin za ku za su sahi libi kina saman sahara abinci su ya kare ba abinci sai kuma ga wata wani wani wata barewa ta mutu a sahara wata barewa matatta kuma ga shi kada musawa ana cin yiwa kawai sai a tare ta a gyara ayi bismillah a ci amana tura ghayra baghin wala adin wala isma alayhi idan bukata ta jayo mutum ya ce masu kai ba cikin yana son ba to shi ne kawai ya ce wannan masauki ina ba ta mabbayinta Allah subhanahu wataala ya dacar da mu Allah subhanahu wataala ya dacar da mu sai Allah yake cewa mai aya a ƙarshen aya inna Allah ghafurur rahim a ƙarshe Allah subhanahu wataala ne gafara ne kuma Allah subhanahu wataala ne jinkai Allah subhanahu wataala ne gafara ne kuma Allah subhanahu wataala ne jinkai wato abin da nake so mu gane anan shine ba abin da yake musulunci sauki babu abin da yake musulunci sauki karibi idan mutum na azumi aga yana cikin bulaguro ko zai wahala sai ya sha ya aje azumin kawai shikenan haka kana cikin tafiya bukata ta kawo kaci mastai sai mutum ya ci kawai amma Allah ya ce Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai cike sai Allah ya ce إن الذين يكفرون ما
Mm. ce innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi lalle waɗanda suke koye abinda Allah ya saukar na daga littafi ma'ana al-yahud wal nasara wannan yahudawa kenan sun koye siffar annabi take cikin littafin at-taura Allah ce kaga masu koye su waton abinda Allah ya saukar na littafi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam take cikin littafansu wa ya shaura bihi tamanan qalila suke boye shi suke sayar da shi da ɗan kuɗi ɗan kaɗan ne ana ba su rashawa wata rashawa kenan malaman tafsu suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wasu yahudawa a garin madina da su kasance kafin zaurin manzon Allah ana kawo su hadaya ana kawo su kadoki ne ana kawo mutum waton kado inji ibn abbas da ce irin su ka'ab eh ka'ab ibn ashraf da malik bin nusayb malamai ne a yahudawa sun kasance kafin zama manzo Allah ana kawo musu kado sai suka bi tsoron waton idan suka ga mutane siffar manzon Allah za a ce da kawo musu wannan abun shi da Allah ke cewa lalle masu koyi abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na daga littafi suke sai da shi da littafi da kuɗi an kaɗan ne aka ci guda ya kudu na fi bakuri dara Allah ce su ba koyo suke ci a cikunan su sai wuta wannan ayar take iya hawa akan malaman da gwamnati ta zaɓa a matsayin mashawartanta malami a matsayin sa na konseye a ɗafin gaskiyar konseyin ministry ko premier ministry ko kuma na abirin assembly idan aka zo da wata dokar Allah abin da ya ba makarantarwar Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai ya ɓoye don kare kujerarsa ta konseye kuma konseye islamic bai san cewa duk abin da ake ba sa wata yake ci jama'a mun fahimta duk malamin da gwamnati ta kawo a gabanta domin ya dinga ba ta shawarar a kan addini kuma sai ta zo da abin da ya saba wa addini a ta nemi shawararsa a karamakan lahu a matsayin ku na uwaye ta sa malamai su gani game da wannan shirin wannan abin ai daman ba da yi malaman malikiya sun ce kaza ai shafiya sun ce kaza mas'ala ce khilafiyya kuma alhali bisa ƙarya don kare kujerar ta lura kawai shugaban yana son abin da abin da yake so daga kare kujerar ka to Allah ya ce a gaya maka huta kake ci balbal Allah ya kare mu Allah ce wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai musu magana ba ran tashi kiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba Allah ba zai kirki ayyukan su ba walahum azabun alim Allah ce azaba ke da tsari sai su azabun alim sai azaba mera da diga ban Allah subhanahu wataala duk wanda yayi wannan Allah ce gaban Allah ba zai sha ba sai Allah ya ce ayatu sunan karshe ذلك بأن الله
وإن الذين اختلفوا
Allah ya ce wala yastarau dalalata bil huda a so wannan sifar su ne waɗanda suka yi musayyar suka yi musayyar shari'a suka ba ta shari'a aka ba su mata mutum ne yana kan tafarkin daidai kana cikin daidai yanzu misali a misali a hankalce kai da kake cikin bila da shirin salon wani shaidar sallah wani shaidar kizin da wajiya ce da kuma ne sama ga wannan da ɗakinsa na laka ciki da falo ya ba shi wancan da ba ta wannan tsara wadda za ta tafi da kuɗaɗe da wa ambata yana da shiriya sai da shiriyar aka ba sa wata bata sannan ce wala azabu yi mara ya fi son wancan al'azabu asabar Allah da duk muzabar Allah su fara sana ma'ana ya fi ya matsayar da aljannar Allah da kuma azabar Allah subhanahu wa ta'ala ya bada aljanna amma su wuta sai Allah ce fa ma asbarahu ala Allah kai fa ma asbarahu Allah ya ce abin mamaki waye kai sa hakuri akan wuta hakuri ai duk wanda zai iya wannan koto ya shirya hakuri da azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta zalika bi anna Allah nazzala kitabul haq dalili Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya sabbar da littafi wani littafi alqur'ani da girma بالحق ده كسبية القرآن ده وصورة عليه مش كان هم القرآن إذا بستين كاملا قرآني قرآني فا إيه القرآن أبو واساني alƙur'ani abin wasa ne wai ƙur'ani aka tattara har guda uku ne guda uku ko hudu ne aka sanya cikin aka hada da da da kafadar sani da allo aka sanya aka hada wuri guda aka sanya cikin zuciyar wannan da Allah wanda ya wannan abin mai kai cikin shafi ban ji ba ku gayyace duk wanda ya wannan abin kafiri ne da wanda ya ya ba shi shawarar yi da wanda ya aikata su ga abinsa ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لا القرآن بعد ما سامني ومنا كira da jagorori su da kyawu ba za a taba alkur'ani ba a kare lafiya mutum kuna bari ana taba alkur'ani wallahi ba za a samu kwanciyar hankali da lafiya ba abada samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasa ko al'umma dole sai an kare mutuncin alkur'ani bayi wa ana wadatar da alkur'ani mushrikai sakirkaru suna sanya ana tozata alkur'ani kun san su kun sai da suke kuma kuna daure mu cikin dishi duk mushriki a cikin ƙasa ba da wasu ta karantar da mu idan aka gano mutum mushriki ne dan sihiri ne hukunta sa kashi a cikin al'umma Allah ya kai mu durwa da bin take bari ana kafin ana wadatar da alkur'ani da girma ina amfanin durwa ne lau ana wadatar da alkur'ani kai akwai abin da ya kai qur'ani daraja zancen Allah subhanahu wa ta'ala abinda in za a saukar sai Allah ya turo mala'iku sun yi sukur take mala'ika jibril shekara ɗaya shekara 23 ana sauka alqur'ani da girma shekara 23 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani ma tuwaye inna sunulqi alayka qan thaqila dan haka alqur'ani ba abun wasa bane wallahi duk wanda ma yake so ne to hannunka ne sanda muna markashe ba a can alkur'ani a zauna lafiya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ce la yaqini fa'il min bayni yadayhi wa la khalfihi wanda ba ta zawwa duk wanda yazo yayi niyyar banna a cikin alkur'ani da girma ko ba jima ne ko ba da sai Allah ya tona masa asiri kuma Allah ya tona masa asiri ai fito su fili kowa ya gane su ya Allah duk wanda ke walakantar da alkur'ani ka Allah ka walakantar da shi ya Allah duk wanda ya bayi ya goyi bayan a walakantar da alkur'ani Allah ka walakantar da shi ya Allah wanda yake da iya hanawa akan walakantar da qur'ani ya kasa hanawa wala shakka ذلك بأن الله نزل القرآن الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فيه في الكتاب لفي شقاق بعيد لكن كادوا سبيل سعقاني لبدأ الآن بجرمه Allah suna cikin husuma suna cikin rikici ne mai nisa Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a tsarafin ya fi da muna da wasu kuma Allah ya biya muna Allah subhanahu wa ta'ala ya da wasu su Allah ka sauka mu dama albarka Allah ka sauka mu dama da mai albarka wannan kasar Allah ya kare mu da Allah shi ko tusa musu tuwar kai Allah shugabin nan ka tusa musu jin tsoron ka ya Allah ya Allah duk shugaban da ka san ba alkhairi bane wannan ba zai ya yake wa kasan da cewa altuhusa tun wuri ka kobe da shi ya Allah tun wuri Allah kobe da shi ya Allah ya Allah duk wanda ka bai wa amanar kasan nan Allah ka taimake sa jagoranci sa ya Allah idan bai iya wa Allah ka sauke masa yawan din ka sauke ta mu da shi ya Allah ya Allah muna tawassul da sunayenka kasan nan Allah ka kare mu ita Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da lafiya Allah ka ba mu ikon kare alqur'ani ka ba mu ikon kare wannan naka jarabawa Allah subhanahu wa ta'ala jarabawa ya Allah ka sanya a cikin nasara a cikin jarabawa ya Allah akwai ɗan kasuwa Allah ka sanya albarka a kasuwanci Allah ka sanya albarka a kasuwanci akwai ma'aikatan gwamnati ya Allah ka sanya aikin albarka a cikin aikin su ya Allah akwai wasu ba sa da aikin Allah ka ba su Allah kai ke ba da aiki da sana'a wasu na nan zaune ya Allah birjit suna nema ya Allah ka ba su masu albarka ya Allah wasu mata suke bukata na aure gwamnati ya musu kaka gida ya Allah ka agaza musu a rayuwa Allah ka ba su mata yi nagari da rahmatika lati wata a cikin lashe idan mata ne Allah ka ba su mazaje nagari idan mata ne Allah ka ba su mazaje nagari ya Allah akwai masu son kari Allah ka yassare ka walewata musu ya Allah ka yawalta musu الله سبحانه وتعالى كسني البركة رأيوا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته